Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
درسي نبير والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شيء بدأ للتاهن كرات للتاهن عمرة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام زامو تاشي كتاب الصلاة كتاب الصلاة إذا أنت الصلاة على آيار الله ربتي شيني الدعاء الدعاء شيني الصلاة وصل عليهم أو أي وادع لهم يعني إيه موسى الدعاء تو الصلاة لا ربتي كينا أما آه صلى كما آه شريعة كو الديني mun sani cewa maganganu ne da ayyuka wa'inda mutum zai buɗa da kabbara kuma ya rahe su da sallama tare da niyya yayin ta ya tsaye kabbara ya yi karatu ya yi duka ya tashi ya sake sujada har ya ƙare ya salamce ita ce sallah tare da niyyar sallah da yi to sallah a shari'a mun san muhimmancinta kasancewar ta rukuni ce babba a cikin musulunci bal ma babu wani aiki wanda na gabbai ya kai ƙarhinta babu wani aiki wanda sahabbai suke ganin barin shi kafirci ne sai sallah saboda mahimmancinta da za a farlanta ta sai da aka yi mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ka je sama ta bakwai a can an ka farlanta sallah a cikin rukunai biyar na musulunci ita ce rukuni na farko bayan shahadatain babban rukuni ce mai ƙarhi wadda wanda bayyinta shina iya hita daga musulunci wanda barta kwata-kwata kenan tana da farillai da sharuɗa kamar yadda tana da abin da ke ɓata ta da abin da ke ke rage mata lada domin ga daga cikin sharuɗan mun ga bayanin tsarki kenan alwalla to shine zamu ga wasu daga cikin kwance-kwancen sallar insha Allah subhanahu wata'ala mala yace babul mawaqiti an amr ibn an amr lish-shaybani wa ismu sa'd ibn iyas قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني باب المواقيت يعني المواقيت جمعيننا ميقات أبدا ميقاتي كما إما نوري كون لوكتي توانغنا لوكتي أكي نفي شيني lokacin da ko lokacin da shari'a ta haddade wanda Allah subhanahu wataala ya buƙaci mutane da su yi sallah a cikin shi dan sallah lokaci gare ta Allah cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta to shi yasa yin sallah wajibi ne a yi ta cikin lokaci dan saboda Allah subhanahu wataala ya ce fawailun lil musallin fawailun lil musallin kenan azaba ko kuma gargadi ga waɗanda suke an allazina hum an salatihim sahun masu jinkirta sallah ba tare da uzuri ba to wannan lokuta na sallah a cikin alqur'ani Allah ya bayanin su lokuta guda uku a dunkule wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl tarafayn nahari sahi da marice wa zulafan min al-layl dare magariba da isha'i kenan tarafai nahari sahi asuba wa tarafai nahari az-zuhr da al-asr zulfan min al-layl magariba da isha'i lokuta biyar ne amma dunkule su a lokuta uku kuma Allah ya ce aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr yin laduluki shamsi shine karkatawar rana kuma lokacin sallah biyu ake yi azhar da al'asar ila ghasaqil layli faduwar rana magariba da isha'i wa qur'an al-fajri sai kuma sallah asuba ita ake a lokacin hito alfijiri to nan wurin hadisin amr abu amr ash-shaybani yake cewa haddathani sahibu hadhihi ad-dar mai wannan gidan ya bani labari mai wannan gidan ya bani labari sai nuni zuwa ga gidan abdullahi ibn mas'ud qala yace ibn mas'ud yace سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنبي من زعل الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل وإني كوتك أيكي واني أيكي واندا ألا يحصو وانا أيكا نيكو وانا أيكي نفسو يواجن ألا عز مبواي وجل ما يجرمه ألا يا بوايا كما يا جرمما قال الصلاة على وقتها سيما زالة ينسلى تكلوغة انت قلت ثم أيو sai ya ce na ce sa'an nan wane, ƙala birrul walidai ne, sai ya ce sa'an nan biyayya ga iyaye, ƙultu sun ma'ayyu, sai na ce sa'an nan wane, ƙalar jihadu fi sabilillahi yin jihadi a cikin ɗauka kalmar Allah, ƙala haddasa ni bihin na Rasulullahi sallallahu alaihi sallam, ya ce haka manzan Allah ban labarin su, wala wista zattuhu la zadani, da kauna ne me shi ƙari da ya ƙara mini. Idan kuka wannan hadisin ibn Mas'ud tambayi daga cikin tambayoyin da sahabbai ke yi su tambayi da'a mutum ya tambayi abin da zai yi wanda Allah ke so idan yayi Allah ya so shi ko ya tambayi abin da zai kusantar da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine yawancin tambayoyi sahabbai suke yi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi bayani ya gaya mai cewa abinda ko aikin da Allah ya so shine yin sallah cikin lokaci lokacin da shari'a ta kayyade ta sanya to wannan ibn Mas'ud sai saboda kwaɗayin shi da alkhairi sai ya ƙara cewa to sai sannan mi kuma an ka gaya mai ya ce ai da ma na nemi ƙari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mini dan manzon Allah bai rewa ga ilimi ko ga fa'ida wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhanin bai rewa addini ko kuma ilimi an tambaye shi to shine ke cewa wala wala wistazattuhu la zadani to wannan ibn Mas'ud yayi wannan tambayar kenan daga ciki mun samu fa'idodi daga ciki shine na daga cikin abin da Allah fi so mutum shi sallah a cikin lokaci wasu sun ce farkon lokacinta saboda ce ala waqtiha kusan lokacin sallah uku ne da kai farkon lokaci da kai tsakiyar lokaci da kai ƙarshen lokaci to lalle an yi son mutum shi farkon lokaci saboda musara'a fil khairat da Allah subhanahu wataala ya kira mutane da cewa mi wasari'u ila maghfirati min rabbikum gaugawa wajen aiki alkhairi ƙara da ƙarau anan wasu suka fassara as-salatu ala waqtiha ala sama kenan farko kenan sai saboda haka in dai ba lokutan da irin sallar isha'i ita an fi son a yi ta lokaci can kware karshen lokaci da sallar az-zuhr idan lokacin zahi ne ita ma ana so a yi mi a jinkirta saboda a gudda ta daga lokacin lumfashin wuta kenan wannan lokutan su ne na sallah a yi sallah farkon lokaci na daga cikin ayyukan da Allah yake so kenan jinkirta sallah wannan Allah ba ya son shi saboda haka sai mutum shi kiyaye kenan wannan ana fahimtar wannan a cikin hadisin daga ciki kuma ana fahimtar cewa kenan ayyuka na da'a ma wanda za a yi ma Allah shi ba da lada daban-daban ne Allah ya san wani akan wani daga cikin Allah abin da hiso shi yin sallah cikin lokaci sa'annan kuma biyayya ga iyaye shi na kyautata musu a inganta mu'amala da su mutum zai samu lada mai ɗimbin yawa sa'annan kuma jihadi fi sabilillah wannan jihadi da ake nufi nan ga jihadu talab saboda jihadul dafa shi wannan ba a jinkiri duk lokacin da ya zo ba tare da izinin ko shugaba ko iyaye ba inda dafa ne kariya ne an rubuta mutane a garuruwan su sai su tashi su abin nan wannan kinu cewa kenan da iyayen mutum za su hana shi zuwa jihadi wajen neman neman ƙarin yaɗon musulunci in dai iyayen sun hana shi yana ya shi ba zai je ba ba saboda iyayen saboda biyayya ga iyaye tana gaban jihadi wanda yake jihar talab ne wannan kuma yana nuna falalar tambaya kan ilimi kuma ga ibn mas'ud ya tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan ilimi kuma ya bashi labari kuma ana son mutum ya dinga tambaya kan ababen da suke kara shi ba me ya hukuncin na ga wani ya kaza na ga wani ya kaza ba a'a kai ka nemi ka tambayi ilimin abin da zai kara ka wanda zai kusantar da ka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma shi na nuna mana cewa lalle Allah yana so ahabbul a'mal Allah na so kenan yana son abu yana son ayyukan alkhairi shi yana son imani shi yana son muminai amma kenan sabanin waɗanda ke kore soyayyar Allah su ce Allah bai so Allah tabbatar a Qur'ani cewa yana son salihai ko yana son muminai ko yana son masu tsoron Allah kuma Allah Qur'ani ke ta fa sawfa yati Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu kin Allah yana so kuma ana son shi wannan ba abu ne mai iskali ba duk wanda aka ce ma Allah na so ba zai ji wani mamaki ba ko inkari a zuciyar shi Allah ya sa mu dace hadisi na gaba an Aisha radiyallahu anha qalat لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس قال المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف ومتلفعات ملتحفات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل وأن حديث عائشة رضي الله عنها tana ba mu labari cewa mata sahabbai sun kasance suna lullubi da mayyan lullubin su mayahin nan su su je sallar alfijir tare annabi sallallahu alaihi wasallama laqad kana rasulullahi tabbas manzon Allah ya kasance yusalli alfajr yana sallar asuba fatashhadu ma'ahu nisa'un sai wasu mata su halarci asuban nan tare da shi min almu'minati wannan min ta kawo bayani ne wannan matan muminai kenan mutalaffi'atin suna masu lullubi mutalaffi'atin suna masu lullubi bi murutihinna da mayan galallakin su gale murut mir babban mayahi ko gale kato da za a dorowa saman kai har da kai kasa shine bi murutihinna suna wannan lullubin eh ko kuma murut jam'u mirt mirt kuma babban tufafi mai kauri kuma mai zane mai kauri mai zane to ana iya shi da da, da, da, suf ko kada ko kuma gashin dabbobi duk dai shi ake ce mirt to suna lullubi su tai sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma ya'rifuhun ahadun min al-ghalasi ba wanda zai gane su saboda duhun dare da yayi kingi wanda cuɗanya da hasken sahiya duhun jijihi da Hausa shi ake ce ma galas in ka tashi da sahi da asuba dare bai da juyawa ba kuma alfijiri ya bullo haske bai da gamewa ba da kai buji-buji da jijjihi da duhu wanda da zaka tsinkaye mutum ya tsinkaro ka baka gane namiji ne ko mace ne in ma ka gane namiji ne baka gane wane ne a huskar shi saboda mi wannan kingin duhu na na sahiya wannan abin da shike nunawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawan sallar asuba yaushe ne lokacin alghalas algalasu kuma kenan kamin haske ya ida mi ya ida watsuwa a wani lokacin kuma yana yi lokacin isfirar isfirar lokacin da haske yau watsu lokacin sahiya ko gari ya yi masara alfijir ya bullo kwarai to lokacin manzala shi na yi amma dai lokacin da fi tun da kana rasulullah wannan lafazin nan sabai faɗi suka faɗi haka suna nufin haka manzala shi ke yawan yi a cikin ayyuka shi na yau da gobe kenan wanda ke nuna cewa mustahabbi ne a yi ƙoƙarin gaugauta sallar asuba matuƙar alfijir ya bullo ba a ce a yi kame alfijir ba a'a dan tabbatar alfijir ya hito to a gabatar da sallar asuba dan a samu lokacin falala sannan ya halatta mata su zo masallatin ne musamman kuma ya halatta su zo masallatin asuba yayin da sahabbai suke tare da mi tare da lullubi da kiyaye kaya waɗanda suke na shari'a ba tare da tsareci ba ko kuma sanya turare wannan kenan matukar an kiyaye ko kuma an amince ma fitina in an ba matsala to wannan ya halatta su halarci masallatin ne su yi sallah عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحياء وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطه أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم yusalliha bi ghalas dan hadisin Jabir ya kawo bayanin lokutan sallolin ma yake cewa kana kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana annabi salati Allah da amince tabbata shi ya kasance yusalli adh-dhuhra shina sallar adh-dhuhr bil hajirati a lokacin zahir rana an ce al-hajir zahir rana kamar da albiri ke cewa tafirru min al-hajiri wa tattaqihi fa halla min jahannam qad fararta al-hajir zahir rana kenan lokacin da yake az-zuhur lokacin zahir rana bai nuna cewa kuma rishin sunnantakar jinkirta az-zuhur bal ko da an jinkirta bai hana ya zama da akwai sauran zahinta kenan manzo Allah shi na sallar az-zuhur da zahir rana da ta karkata sai shi shine al-hajira wal asra wash shamsu naqiyya shine al-asr da rana inuwa komi ta kai tsawonta amma abin da suke fi nan washamsu na ƙiya tun hasken rana na tatacce fes bai yi ja ba ko masara kenan tun da wuri yayi dan idan an jirkita al'asar ta yi ta ƙware za ka ga lokacin rana ta kai ta yi gari ya yi masara ko rana ta yi dauɗa ta yi masara to wannan lokacin an ƙware la'asar kenan amma in za ka yi farkon lokaci kamar yanzu kaga rana fes take washamsu na ƙiya rana tana da haskenta da tsabtata da walƙiyarta ba ta da mi ba ta fara duhu ba kenan yana nuna gabatar da la'asar a harkar lokaci wal maghriba idza wajabat shira yin maghriba idza wajabat a idza saqatat idan rana ta fadi wajaba saqata fadhkuru ismallahi alaiha sawaffa fa idza wajabat junubuha idan jikin raqum man sun fadi wajabat nan kenan kun Allah ce wai a soke raqumi shi na tsaye sawafa an lankwashe mai kafa hagum an darmi fa idza wajabat junubuha idan jikinsu ya fadi kenan wajabat saqatat ata'at banu auf amiran nahahum an as-silm hatta kana awwala wajibi hatta kana awwala wajibi ay awwala saqiti kenan wannan shine idza wajabat ay idza gharubat wa ghabat wa saqatat magariba idan rana ta fadi wal isha'a ahyanan wa ahyanan idza isha'i وترا وترا وترا وترا بمعنى إذا رآهم اجتمعوا كن الرد يجنسون هدو عجل سي جوج وتصلى الشاء وإذا رآهم أبطأوا إذا سي جنكري بس زوتن دوربا أخر سي جنكرته والصبح إتكما الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يسليها بغلس manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta da galas lokacin jijjihi lokacin duhun dare ba da watsewa ba farkon fitowa alfijir kun ga wannan duka an rawaito muna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaugautawa wajen gabatar da salloli ita sallar isha'i idan ra'ahum ajma'u idan ya ga sun haɗu sai ya gaugauta saboda mi dan gayya ba su wahala wurin jira na ana yi jira daga nan wani shi kwana ko wani a shi ta ɓace amma sai a bari a yi gauga a yi amma in sun jinkiri to yin sallar isha'i a ƙurataccen lokaci ya fi falala an abin min hali سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة wannan hadisin na abul minhali shine sayyar ibnu salama yace nazo dakhaltu ana na shiga ni da babana ala abi barzata wajen abu barzata al-aslami fa qala lahu abi sai babana ya tambaye shi yace mishi yace mishi mi kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli al-maktubata ka manzan Allah ya kasance na sallar farilla al-maktuba as-salawat al-mafruda al-khamsa wannan guda biyar kin su shi ke nufi nan ya tambaye shi kaifiya amma ba wai kaifiyar yanda yake yi ba tambayar me tambaye shi lokaci dan saboda amsar da ta aka bada za ta fassara mana abin da ake nufi da me da, da kaifa to shine qala sai ya ba shi amsa shi abu, abu barzat al-aslami ya ce mishi ya ce mai kana yusalli al-hajrata allati tad'unaha al-ula ya kasance yana sallatar alhajira wannan da kuke ce mata farko dama mun ce hajira zahir rana kenan alhajira az-zuhr shi nafi ya ce wadda kuka ce mata farko kenan su lokacin dama da azahar da al'asar duk da rana ne sai suna ce ma azuhur al'ula ya ce to yana sallar azuhur ita ce alhajira wannan da kuke ce ma ta farko yaushe hina tadhadu shamsu lokacin da rana take karkatawa take gusawa na hujjatuhum dahida ta karkace ta fadi ta yi rauni ba ta hawa da ta bace ba kenan asalin rana ta bullo daga gabas ta zo tsakiya da ta karkata to lokacin manzo Allah shike sallar az-zuhr ita ce al-hajira hina tadhadu ash-shamsu ويصلي العصر العصر كما شنا ينتا ثم يرجع أحدنا إلى رحله sai mutum ɗaya daga cikin bai koma gida fi aqsal madinati gidan shi da ƙarshen madina wa shamsu hayya a lokacin kuma za a samu rana bata gushe ba tana da haskenta gidan bata faɗi ba gidan mutum zai salla tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a masallaci hayya koma gida wanda gidan shi ya nisa ma a madina ya nisa amma kuma har ya kai gida rana ba ta faɗi ba shina nihin ya nuna mi yana yin sallar azhur al'asar nan ma ita ma a harkon a harkon lokaci wa nasitu ma qala fil maghribi ya mance mi annabi aka ce mishi a magariba ba ka ga ba ba ya sani ya san magariba faɗo rana ce amma ya mance lafazin da an ka faɗa mai dan gare ya faɗi ba lafazin ba yace ya mance mi abu burza abu abu barzata ya ba su labarin magariba وكان يستحب أن يؤخر من العشاء يا كسنتي ينا سن يجنكر تصلى العشاء التي تدعونها العتمة wannan da kuke ce ma al'atama al'atama a sanar al'atama a lokacin da ake tatsar raƙumma sun dawo daga kiyo to lokacin da dare ne dama sun dawo daga kiyo sai a taci nononsu to wannan lokacin shi ake ce ma al'atama to isha'i saboda ana yin ta a wannan lokacin sai a ce mata al'atama to wacce ita kuke ce ma al'atama a wani hadisin kuma manzo Allah ke cewa ga ƙauyawa su rinjaye ku da sunan sallarku sunanta isha'i dan ƴan ƙauye suna ce mata al'atama to a isha'i take ba al'atama ba to yace musu wagga isha'in wadda kuke ce ma al'atama lokacin da shike yin ta yana jinkirtawa ya son haka nan kenan in ya samu dama jinkirtawa yake yi in bai samu dama ba sai shi ta da wuri wa kana yakrahu an-nawma qablaha ya kasance yana kyamar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kyamar ayi kwana kamin isha'i saboda mi saboda gar mutun ya je kwana rinjaye shi ya rasa sallar isha'i cikin lokacin ta wal haditha ba'daha kuma yana kyamar yin hira bayan sallar isha'i saboda haka kwana kamin isha'i makaruhi ne hira bayan sallar isha'i makaruhi ne sai dai dan karatu ko ilimi ko addini saboda mutum in ya ƙi kwantawa bayan isha'i yana iya cika dare ya kasa tashi sallar asuba ko ya tashi cikin rauni ba zai samu nishadi wajen sallar asuba ba wa kana yan fitilu min salatil ghadati ya kasance yana hita yana karewa daga sallar asuba ita ce sallar ghadat al-ghadat sahiya sallar sahiya yaushe hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu lokacin da mutum yake gane abokin zaman shi wa kana yaqra'u bis 60 ila al-mi'a ya kasance yana karanta aya sura aya 60 har zuwa aya 100 a sallar asuba kenan yana hita daga sallar asuba yayin da haske bulla kana gane wa kusanka mutum na gane wa kusa kusa da shi wa azza kusa da shi shine jalis kenan kuma yana karanta mi aya 60 har zuwa aya aya 100 kenan wannan lokutan salloli ne amma ta az-zuhr manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta kai tsaye idan rana ta karkata idan ba lokacin zahi ba ne in lokacin zahi ne za mu gani cewa manzala na ɗan shikirta ta har kai rana shi rage saboda haka wannan hadisin za mu samu bayanin harkun lokuta ga nan wanda aka faɗi manzala na yin sallah wannan lokutan sannan kuma sai isha ita jinkirta ta ake yi kuma abin da ya falala ne a sallar isha'i a jinkirta ta shi ya falala har zuwa tsakiyar dare nisfin lail wannan shine kuma manzo Allah yana kyamatar mi yana kyamatar mutun shi sallah ka ya kwana kamin isha'i dan ga ra'azo ya rasa sallar jami'i lokacin isha'i ko kuma ya kwana bayan isha'i dan kare ya rasa sallar asuba idan ya zama hira wadda ta halatta a yi ta manzala na kyamarta bayan isha'i ina ga hira mara amfani ta shirme ko kallon shirme ko wasan shirme a zauna bayan isha'i ana kallo ko ana surutu ko sabbatun banza wannan kaga haramcin shi ma ya ƙari idan dama abin haramun ne kuma a yi shi bayan isha'i saboda haka ya kamata musulmi ya kiyaye lokacin shi da ya sallar isha'i in ba uzuri ba mai muhimmanci ya je kawai kwanta shi zai samu ya tashi cikin dare ya sallar dare a karamci ma an bai samu sallar daren ba to tashi cikin ya sallar asuba da da nashadi عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا وأن حديث a lokacin yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawm al-khandaq shine al-ahzab wanda an kai shi a shekara ta biyar bayan hijira to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shagalta da yaƙar kafirai har lokaci har lokacin asuba ya wuce la'asar har lokacin la'asar ya wuce har rana ta faɗi shine manzo Allah ya musu addu'a cewa mi mala Allahu kuburahum wa buyutahum naran Allah ya cika kaburransu da gidajensu da wuta kama shagaluna an salatil wusta kamar yanda sun ka shagaltar da mu daga sallar wusta ita ce wace eh to hatta ghabati shamsu har sai da rana ta faɗi ko da ka gano cewa ta hanyar cewa lokacinta ya wuce rana ta faɗi daga nan ma ana iya gano cewa la'asar ce wallahu alam wa fi lafzin li muslim lafazin muslim kuma mazala cewa yi sallallahu alaihi wasallam shagaluna an salati al-wusta sun shagaltar da mu daga sallah ta al-wusta ta tsakiya ko kuma mafificiya ita ce mi sai fassara salati al-asri to ko ya fassara sahabi ce ma kaga tana da ƙarfi sun masallaha bayan al-maghribi wal isha'i sai yayi sallar tsakanin magariba da da isha'i walahu an abdullah ibn mas'ud shi ma muslim yana da riwaya daga abdullah ibn mas'ud cewa yace habasa al-mushrikuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mushrikai sun tsare sun shagaltar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri nan ma sai ta hito cewa daga sallar la'asar hatta marrati shamsu har sai da rana ta yi ja awis farrat ko ta yi masara ta yi masara ta yi yalo awis farrat ta yi masara faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan nan watakila ranar ba ta iya faɗuwa ba sai manzo Allah ya ce shagaluna anis salatil wusta sun shigaltar da mu daga sallah mafificiya salatil asri sallar la'asar mala Allahu ajwafahum Allah ya cika cikunansu wa kuburahum da kabarransu naran da wuta au koko cewa ne hasha Allahu duk ma'anar shi daya Allah ya cika ajwafahum cikunansu wa kuburahum naran da kaburburransu daga wuta duk da yake jauf shi na ɗaukar cikin baki ko cikon makoshi ko cikon ciki ko cikon kabari duka jaufu ne to wannan abin da za mu fahimta anan abin harko dai malamai sun yi saɓanin cewa shin wannan sallar wadda an ka shagaltar da manzon Allah la'asar ce ko ba ta bace ba yanzu ku kuna ganin kawai kai tsaye la'asar ce tun da an ce sallar la'asar amma duk da haka nan malamai sun yi saɓanin shin wace sallah ce to da za a kaddara cewa a yi saɓanin ana ku gani saɓani nawa za a yi ko da za a ƙaddara a yi saɓani da yawa ma zai kai nawa duka sallolin sun da nawa ne to kenan ko da saɓani ya yi yawa bai wuce sallah saɓani nawa to malamai sai saɓani ya kai ya kai magana goma ina ka jawo sauran sallolin to wannan dai duka saɓani ne amma abin da fi ƙarhi wanda muke ganin wallahu a'lam shine rajihi shine ita ce sallar la'asar dan gashi bayanin ta ko da sahabi dai fassara kanan dai abin yana da ƙarhi to shine kenan sallar la'asar ita ake nufi nan dan saboda akwai ruwaya ta cikin Bukhari da Muslim wadda manzo Allah yake cewa sun shagaltar da mu daga sallar wusta sai ce sallar la'asar kararai bayyana kuma ibn asir aljazari mai littafin annihaya yake cewa abin da aka ce mata sallah ta alwusta da an ce alwusta shine abu mafifici saboda kenan an kiyaye hadisi ya tsananta ko suna ta tsananta da a kiyaye ta a yi ta cikin lokacinta kuma tana da mahimmanci shi sa a hadisin ma man sallal bardain da khal janna tana ciki da hadisin cewa wanda ya man fatatu satar asri fa ka'annama wutira maluhu wa ahluhu wanda sallar asar ta kubce ma cikin lokacin ta kamar yayi asara iyalan shi da duke shi baki da ya saboda muhimmancin ta yasa ana ce mata mi sallata alwusta da Allah subhanahu ta'ala kuma yayi umarni da akiya yi salloli sai ke bance ambatanta daban yace hafizu ala salawati was salati alwusta to saboda an yi umarni da akiya ta hatta zama ta ce mi alwusta نعم kuskurin kenan nan yana nuna idan uzuri mutum bai lura ba ko shagalta da wani abu mai muhimmanci ya shagalta yammanci ya jinkirta sallah daga lokacinta wannan ba bai da laifi tunda ba da gangan ne ba ba da gangan ne ba tunda mazala nan ba da gangan bai uzuri ne zo mishi uzuri ne zo mishi wasu malamai na cewa to wataƙila ba mancewa manzo Allah ya ba lokacin ba a shar'anta sallah ta yaƙi ba sallar yaƙi wadda ana cikin yaƙi a ci gaba da sallah ba sai an tsaya ba ko kuma ana cikin yaƙi a raba mutane biyu wasu sai sahu su yi sallah tare da manzo Allah in sun yi raka a guda su dawo baya na baya su dawo gaba ko siffar da ke cikin qur'ani ko siffar da ke cikin sauran hadisai cewa lokacin da ba shar'anta ta ba shi sa manzo Allah bai samu damar tsayawa ba ana cikin yaƙi ba da ma a ce a tsaya ayi sallah a duka ayi sajada ba shar'anta sallah yaƙi ba kuma ita sallah ta yaƙi akwai kaifiyar da in dai lokacin sallah yayi da mutum ya tuno masu ya jira ya ƙare ba kawai nan cikin yaƙin zai zan kiyan kabbara yana sarawa yana ruku'i da ishara da kai yana yana yakin shi kuma yana sajada da ishara kamar yadda mara lahiya ke yi yana dan yi haka nan har ya gama sallar shi inda lokaci zai wuce to lokacin ba shar'anta ba yalla sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai bai zamu dama ya sallah ba sai da ya gama yaki sai ya musu wannan addu'ar kenan kuma dama akwai hadisi mai nuna cewa idan mutum ya manta sallah in har ka in mun dauke shi akan mantuwa in mutum ya manta sallah ko ya yi kwana to fal yusalliha idan zakaraha to wannan mutum lokacin da tuna sai ka je ka yi ta sai ka je ka yi ta hadisin farko wanda nuna ya yi ta bayan magariba wannan yana nuna cewa kenan idan sallah ta kubce maka misali sallar la'asar sai ya zama lokacin sallar magariba ya zo in ka ce sai ka yi la'asar dan asalin jeren sallolin la'asar ake fara sannan sai sai magariba to in ka ce sai ka yi la'asar sa'an nan sai ka yi magariba lokacin magariba shi zai zai wuce idan lokacin magariba ya wuce sai ya zama sai ka ramka la'asar kuma ka ramka mi magariba to sai ka yi magariba cikin lokacinta sai zama ramko guda ɗaya gare ka sallami la'asar in lokaci ya ƙura ciki in kuma da kwai lokaci kamar hadisi na biyu ke nunawa inda kwai lokaci sai ka jero sai da jeransu yake ka mance sallah ka yi kwana baka sallar magariba ba ko wani uzuri sai lokacin sallar asar yayi to farkon sallar farkon lokaci ne wanda da kai tsawon awa guda ko sama ga awa guda wanda kana iya kai azzahar har ma lokacin la'asar bai wuce ba to sai kai azzahar sa'an nan kai la'asar in ko baka tuno ba ko baka tashi ba sai gab da ƙarshen lokacin la'asar saura kaɗan lokacin sallah guda gare ka ko dai kai azzahar na la'asar ya wuce ya zama ka ramka azzahar kuma sai ka ramka la'asar ko kuma kai la'asar cikin lokacinta ya zama ita kenan cikin lokacinta ka yi ta sai ka bata jerin ka kai azhar bayan la'asar to wannan shi haka ne sai ka yi aiki da lokacin da ka samu kanka cikin shi kuma ya halatta kenan azzalumi a mai addu'a in ya in yayi wani zalunci dan saboda zaluncin shi mhm ai ai dama mutum ya shiga sallah kuma bai bari bai walwale sallah in dai ba alwala ba ka da ba ko wani wane ne farilla ce sai ka ce wa sallah ka sai ya kare sai na sai ka dai kai wancan na an ka ce falayu sallah idan zakaraha nan cikin sallah yake bai da dama inna fi salati la shughlan kana cikin wani aiki kenan ba za ka ce ka dai kai wani aiki ba عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج, فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة وأن حديث من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يكي أعتم أعتم النبي صلى الله عليه وسلم أعتم دخل في وقت العتمة أي منسم وقت العتمة ددري تأعتم دخل في وقت العتمة أصبح دخل في الصباح أمسى دخل في المساء أضحى دخل في الضحى هكا لوقت شيكينا امورينكما أمصر دخل في, في مصر أيمن في اليمن أشعم في الشام أبصر fi basara da ƙwarfa to lokaci to shi ne kenan atama ya shiga lokacin atama ya kutsa dare da sallar isha'i kenan ya jinkirta sallar isha'i fa kharaja umar fa qala sai umar ya hito yace as-salata ya rasulullah ai salla ya manzon Allah as-salata ai salli as-salata ya rasulullah au أد الصلاة يا رسول الله أي صلى يا من زن الله يتنا ما أنه ينغني كمر كو شغلت أني كون أباك دمي يتنا ما مزال لك رقد النساء والصبيان يا ر دماتا سني كوانا كوكما سنكو سكوانا فخرج ورسول ورأسه يقطر سيما زال الله فتو كان شين هذا سود أرواح يقول هنا تشوا لولا أن أشق على أمتي بعدن in tsananta ma al'ummata ba, au alan nasi, ko kuma akan mutane la'amartuhun bi hadhihi salati da na umarce su da yin wannan sallah hadhihi sa'ata a daidai wannan lokacin, wannan shi ke nuna falala ko mafi falalan lokaci na isha'i shi ne a jinkirta ta, sai dai in akwai tsanantawa ga jama'a to ba za a jinkirta ba. sai a gaugauta dan gar a tsananta ma jama'a dan kar wasu su yi kwana ko kuma ta kura ma wasu sa'annan kuma kenan dama lamarin shari'a inda kawai tsanani cikin lamari to sai shari'a ta kawo sauƙi kenan ana iya wata ran sai ka yi wani aiki wanda wanda ka bari ya falala amma dan mi ka yi wanda an ka falala dan mi saboda wani uzuri ko dan saboda kauce ma wata matsala wannan kenan sa'annan kuma ana fahimtar tausayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rahama shi ga al'ummar shi dama haka Allah subhanahu wa ta'ala labarin cewa mi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil munafiqin sannan kuma kenan da an ka ce mata da yara sun yi kwana kenan wata kila sun zo masallaci da inda zo masallaci bane kenan sai su sallar su can ba sun jira ba kenan yana nuna cewa mata da yara suna zuwa masallaci dan saboda sallar isha'i kin dan tausaya musu yasa an gabatar da isha'i an ka yi ta a wannan lokacin sannan kuma ya halatta babanka ko malaminka ko babba gare ka in ka ga wani abu sai ka tallabo shi ka taro shi dan kar a zo ya manta ko yana kenan tuna ma mayya kamar da Umar ya tuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه والنهر في عائشة رضي الله عنها تنتشوى daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za a yi sallah idza uqimatis salatu idan za a tayar da sallah wa hadara al-asha'u kuma abincin dare ya gabato ya zo to fabda'u bil asha'i ku fara cin abincin kamin a yi sallar wa an ibn umar nahwuhu ibn umar ma ya rawaito irin wannan saboda mai sallah ana son shi ya natsu cikin sallar shi kai ya tunanin wani abinci ya halarto da zuciyar shi don saboda khushu'i shine ruhin sallah sallar da babu khushu'i ciki kawai ba ta da ruhi kwanguwa ce saboda haka kenan ana son duk abin da zai kama cikas gama da shi don ka zo ka samu natsuwa ka yi sallar ka cikin lokaci ba cewa aka ba ya zan yi in bi haƙƙina in ƙyale haƙƙin Allah a'a haƙƙin ka ka ida da shi saboda ka samu ka cika haƙƙin Allah ciki cif haka ake nufi mun gane ko kaka ce abinci zai hin sallah a'a ba ce abinci ya sallah ba ba shi sallah ba dan gare takura musallan ne an ce gama da shi ka wuce wurin dan ranka musamman kana jin yunwa ka bar abinci ka je ka shiga sallah sai ka yi tunanin mi wannan abincin haka ko ba haka ake so ba an san zuciya zuciya ka ta natsu ga abin da kake yi sai in cewa an kawo abinci gashi ba cikin bukatar abincin kake kwarai ba kuma lokacin sallah wucewa gashi to yanzu me za ka yi to ka yi sallah sai ka zo ka ci abincinka saboda gan lokaci shi ta kenan ana kiyasin abinci akan abin sha ko da abin sha ne an kawo hura ka ce ai ba abinci bane ai hura ce kenan ko hura ta zo kuna jin yunwa kuma za ku yi sallah to wannan sai ku yi sai ku shanye horar ku sannan sai ku yi sallah matuƙar ba lokaci da tahiya ba kenan wannan asalin hadisin ya zo am sawa'an mutum na jin yunwa ko bai ji amma mun ka ce kamar in kaga cewa baka buƙatar shi yanzu sai zama kuma akwai lokaci ya zo kusan ƙarshe to kuma maka gabatar da sallar don kan lokacinta ya wuce za a yi hadisin go a bari ya wuce to ba a ci abinci da zahi don za a cuta maka in zama akwai buƙatar abincin ƙwarai an ci a bari ya huce an ci a ji a yi sallah kuma zuciya za ta shagalto da abincin a bari ya dan huce sai a yi sallah a ci shi sannan sai a yi sallah ya yi to yanzu da za a kaddara abinci ya zo mutane kuma sallah jam'i da ba za a jira ka ba kai kuma yin waka ji to ka ci abincin ka bar jam'i kin saboda mi sau hadisi ya ce ka ci abincin sannan jam'in ma bar shi haƙuri don gaba da ka je ka yi sallah ba ta yi ba rabi da rabi rabi tunanin Allah rabi tunanin abinci kuma maka ka yi haƙuri jam'in ka yi sallah ta ƙwarai kai kaɗai don ka je wajen neman riba ka ce ai jam'i ka shi bar ni ana tunanin Allah cikin sallah kai kana tunanin abinci ga abu bai ba ولمسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان حديث عائشة تكتشوى ناجي من الله salati da amince Allah tabbata gare shi yana cewa la salata bi hadrati ta'am babu sallah idan abinci ya hadartu wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani kadhalika babu sallah ga masallacin da hitsari da ba haya suke tunkuɗa shi alhaqin mutum na riƙe da boli ya ce bari in yi sallah sa'an nan in yi boli in yi hitsari in yi tsarki a ba ba ba a sallah to la salata bi hadrati at'am shannan ana kore kamalat ta ne ko ana kore ingancin ta ne la salata wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan shi ma haka hali ya danganta idan ya zama wanda ya take da bawlin nan ya matse shi matuƙa har ya zama yana cikin ƙoƙarin riƙe hitsarin har bai iya gane ma wai wani dukiya ke cikin yanzu saboda hankalin shi duka yana ina a can wajen riƙe bawalin to wannan sallan ma ta ɓaci ta ɓaci don wani ya riƙe ya yi motsi idan da ya wani motsi yana ɗan hitowa kaɗan ta sallan ta ɓaci haka zalika abincin ma in zama tana jin tsananin yin wadda in ya shiga sallah bai iya tunanin sallah nan sai abincin nan to in ya sallah ma ba ta yi ba na saboda mi yana iya bai san me shike cewa bai san me yake ba yan tambayi sharaka a nan tana wa kici Allah ban sani ba hankali shi wani abinci to wannan sallah ta baci rezo ya yanki ba ne zo so ake mutum ya zama tunanin shi kammale duk abin da zai shagaltar da shi daga sallar shi ya bar shi yanzu ya samu kamala da natsuwa cikin sallar shi idan zama irin wannan za a samu asarar dukiya da ɓannan wani abu to ka bar sallar don sallar ko da kayan ta tana da suwa amma in wani babban abu ya ta kaga watakila bai dawowa wajibi ne idan mutum na sallah sai ya ga misali dabba tana tahi za ta faɗa rijiya sai ya ruga ya kwaɓe ta in tahid da ya yi ba da yawa ba ce bai bar alƙibla ba yana ci gaba sallar shi in kuma ya juya ya canza hai'a ya ruga to sai ya sake sallah ai shi sa an halatta kashe maciji ko kuna ma cikin sallah ba matsala ko da in baka juya ka bar alƙibla ba ma sallar ka bata ɓace ba in kuma ka juya to ta ɓace ana korar dabba ana kwaɓe kaga makaho na tahe bai san da rijiya ba ko bai san da rame ba kana sallah dole ka mishi magana ko ka ruga ka tare shi haka zalika kaga za a yi wata ɓanna babba dole ka sake sallah ka kama ta in ya so daga baya kana ka sake sallah wannan kuma ba matsala bane insha Allah ta'ala na'am hmm yanzu shi nan can abinci da aka yi da da da da da da da bawli ba ya can yanke sallah ba ya can kamin ka shiga ne yana mutum ya kiyaye kamin ya shiga nan musa ya mutum ya riga shiga hukunci ya ya ya ya ya saki mutum ya shiga cikin ibada to la tubtilu a'malakum mutum ya kammala in dai ba babban matsala ba ce in babban matsala ce wannan daban amma mutum ya kammala sallar shi ya shagaltu da ibada shi shedan shine ke sa bata mutum sallah sai ta tuno maka wani abu da kammanci ta zo maka tunani da yawa to kai isti'aza billahi minash shaitanir rajim ka ci gaba sallarka in dai ba babba tsala babba bace ba wannan shine na'am aha in babba ce ba عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس قال المصنف وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل وأن هذا السنة دابيو سنا بياني أكن وصلوا كتا وعند أنهنا a yi sallah ciki kenan wasu lokuta ne waɗanda an hana a yi sallah saboda wasu hikima waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya sani kamar irin hikima ta hani koyi da kafin rai a lokacin ibadar su kuma wayannan lokutan guda uku ne na farko bayan sallah asuba ba za a yi sallah ta nafila ba har sai rana ta dago ta bar ƙasa gwargwadon mashi haka zalika lokaci na biyu in rana ta zo tsakiya ba za a yi sallar nafila ba ko ta farilla sai ta yi sai ta kauce sai ta gangare haka zalika idan rana ta zo yamma ta zo gaba da faduwa ta kusa faduwa tun ba zai yi sallah ta nafila ba a lokacin sai bari sai ta yi da faduwa sai shi sallolin da yake so shi sallah hadisin farko na ibn abbas ya ce shahida indi rijalun mardiyun wasu mutane sun zo sun hal ko kuma in ce na wasu mutane sun zo jina ko kuma mun mun halarta tare da wasu mutane dukkansu na kwarai ne mardiyun duk na kwarai ne duk an yarda da su amma wa'adahum indi umar wanda fi su wajena umar cewa mi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah salati da amin sha Allah tabbata gare shi naha anis salati ba'da as-subh ya hana ay salla bayan as-subah hatta tatlu ash-shams har sai rana ta bullo wa ba'da al-asr hatta taghruba da kuma bayan al-asr har sai rana ta fadi وما في معناه من الحديث دك الصورة إلى روانا حديث أبو سعيد الخدري كما رد لنا كتشوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح باب صلى بايا الصبح حتى ترتفع الشمس هسرنا تدقو ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس كم باب صلى بايا الأسر هسرنا تفادي تشيني وانقال الثن ko irin hadisin da yake an roto shi ta sahabbai da yawa shine karanta wannan sunan sahabbai da yawa da sun roto wannan hadisin da karshe sai kawo sunabihi sai shi sunabihin ba sahabi bane ba amma dukkan sauran sahabbai ne kenan da sahi baya ba an gama sallah baka cewa barin tashin ina fila rana tana shirin bullowa sai ka bari sai ta dago sama kawai misalin metar uku shi ne ce ma lokacin duha وقت الضحى كنا متر أكو مثالي ضحى كنا وأنا يا هلت تجنا كفار النابلة سيك يركوا يبيو وهدو وتقص هلا الضحى كنا دا, دا انت لا انت تكيا كما هكنا باك نافل على لوكس سي تكرك تاسع الظهر كوكم نافل فلونا الظهر ايوه نعم in magariba ne sai ka jira ta faɗi sai ka yi tare komi da komi sai ka sallama gaba ta to akwai malaman da suka ce kama shafi'iyya a wurinsu akwai nafila mai sababi nafila mai sababi ta ce ire-iren su tahiyyatul masjid raka'atai wudu da kuma mi mai sababi wadda irin wani sababi ne sa kake ta irin su istikhara rakatai istighfar to wa'annan sun ka ce ban da su don in ka tashi yin su wa'annan da manzo Allah ce in mu ta shiga masallaci gashi zauna har sai ya yi raka'a biyu ga wanda ya zo zama amma to kenan ba a ce maka sahe ko da marici ko banda wani lokaci ba wannan buɗe ne don suka ce banda ire-iren wannan sallolin amma su kin ma banda lokaci na uku na na marici lokacin da rana ta ta sunkuyawa ta ta kasa ta fara shiga to wannan kai hakuri har ta fadi nan rana ta sauran fada a lokacin ai hakuri ta fadi yan magariba za a yi sai ai magariba shikenan yanan raka'a mai sababi ko sallah mai sababi sun ce banda ita annawafilu zawatul asbab sun ce banda su wallahu a'lam yanan da a takaice wannan hadisan mun samu mi hani daga yin nafilfilu irin wanda ba su da sababi cikin lokutan nan guda uku sai in lokacin sun gusa amma in asuba ce in bayan an yi sallar asuba kai tsaye sai zama kai baka samu raka ta alfajiri ba baka samu raka ta alfajiri ba to kai tsaye bayan sallar asuba kana ya karamka su yan sallah nafila ta wadda ake ta asuba ka zo masallaci ka tsara ana iqama kina wannan rako'in biyu wanda khairu min ad-dunya ma fiha masu falala ne to wannan sai kai mi sai kai mi kai tsaye bayan sallar asuba kana ai kai mi karam kasu wannan su daban suke to sai kuma wanda bai samu yin sallar asuba ba kwana ɗauke shi ko da tashi sai ga sallar asuba ya zai to shi ma wannan yana ishi dan dama an ce duk wanda ya kwana bai sallah ba ko yammanci to yayi ta lokacin wannan shi ma daban shike mun gane ko kenan wannan ba a yi ba a yi ba a hana ba in dai manta sallah ne kai ko kuma kwana ɗauke ka ka tashi lokacin ka tashi ita wannan ne lokacinta fa zalika waqtuha shine lokacinta kuma ina ga nan za mu tsaya insha Allah subhanahu wataala saboda an ce da kuma masu azumi sai kuma bayan magariba subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alam na'am a'a ba na hudi ba yanzu ba hudi ba eh me ban ji ba sallar asuba kwana ɗauke ka hatta so an yi ta na faɗi ita da kana tambaya kan sallar asuba ko da katar fajiri mm tambaya ka sallar asuba ko raka ta alfajiri to an ba da amsar ta tambayar ka ta sallah ko ta tarka ta alfajiri ita tarka ta alfajiri in mutum tashi ba yi ta ba an ka tada sallah zaɓi gare ko sharamka ta bayan sallah ko sharamka ta lokacin duha duk ɗaya ne wanda ga dama sai shi haka malamai suka ce subhanakallahumma hamdaka